السلام عليكم ورحمة الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار أيها الإخوة الأعزاء ويا أيها الشباب حراس العقيدة وهم ماس الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سرا وعلانية خصوصا شبابنا اليوم يا أيها الشباب عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم أدوا حقوق ولاة أموركم أدوا حقوق ولاة أموركم من العلماء والرؤساء بالسمع والطاعة في المعروف فإن العلماء يأمرونكم بالمعروف فإذا أمروكم بغيره فلا سمع ولا طاعة أو كما قال فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أيها الشباب ألستم بالمؤمنين ويقول رافع السماء بلا أمد فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ثم جاء بأكس هذه الآية الكريمة فقال وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أيها الناس خصوصا شبابنا اليوم فقد نصحكم العلماء علماؤنا قد نصحوكم ووعظوكم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله فإنها توقظ الهمم وتنبه العقول وتحرك النفوس للرجوع إلى الله تعالى والالتجاء إليه والانكسار بين يديه فإن كنتم أيها الشباب سما وعميا لما يقولون فاعلموا فانتظروا كما ورد عن الطبراني في كتابه الكبير في حديث أمامة صححه الألباني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النمله في جهورها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير فما بالك إن لم تطيعه إن لم تسمع منه فإن الله يصل وملائكته وحتى النملة وحتى الهوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يدعونه بالخير وفي حديث ابن ماجه وحسنه الباني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتيكم اقوام يطلبون العلم فاذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصيه الله ورسول الله وافتوهم وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أيها الناس اعلموا ويا أيها الشباب اعلموا أن اتباع مواعظ أن اتباع مواعظ العلماء وطاعة الرؤساء فيما يمس الدين والدنيا توفر الخيرات وبه تزال المكروهات وتكف الأيادي الشريرة وتقمع النفوس الخبيثة وبها أيها الناس يحفظ الأمن وتهقن الدماء وتسال الأموال والأعراض وقد روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر هذا قول الرسول فليصبر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة يعني حكومة شبرا فمات فميتته جاهلية نسأل الله من ميتة الجاهلية وبارك الله لي ولكم في القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الشباب شباب الإسلام شبابنا اليوم اجتنبوا أنفسكم من هذه الاحتجاجات اجتنبوا أنفسكم من هذه الاضطرابات والضربات فإنها خروج عن طاعة وخروج عن المواعظ العلماء وليست بطريقة مصالح العباد فإنها كالخمر فإنها كالخمر نفعها قليل وإثمها كثير أو كما قال رافع السماء والأرض رافع السماء بلا أمد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ‘Yan uwa musulmi hudubar mu ta yau, ashirin da shida ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu kidayen masu albashi da fensho, mu namu daidai da ashirin ga watan almuharram shida hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam hudubar mu ta yau takenta ko abin da take magana a kai shi ne muna kira ne ga mutane musamman samari da su rika biyayya ga malamai da shugabanni duk abin da ya wajaba malamai su faɗi wallahi sun faɗi kuma suna kan faɗi kuma ba su neman yabon kaface Allah yarda da abin da suke faɗi in ka bi amfaninka in baka bi ba can maka su dai sun fita ba su da ɗan sanda ba su da bindiga ba su da gidan yari ba su da komi shi kanshi manzon tsira farin jakada sallallahu alaihi wasallam abinda Allah kenan ya ce mushi ka fasu fasda'a bi ma umar ka fasu da abin da aka umurce ka da shi ka gaya wa mutane fa in lam tafa'al in baka faɗi ba baka aikata ba to fa ma ballagta risalatahu baka isar da sakon Allah ba ka faɗi iyakan shi kenan ya faɗi Allah ya bashi kariya yace wallahu ya asimuka minan nas Allah shi zai kare ka daga mutane sharrin bakunan mutane da suke wa malamai da miyagun dibarbari da ake kulla musu wallahi Allah ne mai kare su muna roƙon Allah ya ƙara kare mana malamanmu muka ce ya ku ƴan uwa musamman samari musulmi wanda ku ne muke sa ran za ku tsare mana wannan aƙida ta musulunci anya wanda kake fatan ya gaje ka ya tsare maka aƙidan musulunci a gan shi da fetur yana kunnawa wai yana tarzoma kuma a kira shi malam gobe ya amsa ya ku masu tsare mana wannan addini muna kiranku da harshe mai taushi harshe na musulunci domin duk kafircin fir'auna Allah ya ce wa Musa ku kira shi da harshe mai taushi ƙila zai shirya to duk da kun ce ko mahadi ya bayyana sai kun yi to a cikinku mun san wallahi akwai mominai muna kiranku da harshe mai sauƙi da ku ji tsoron Allah ko a sarari ko a bayyane ku riƙe kawunanku ku tsare kanku idan Allah ya shirya da ku kar ku fada cikin bata ya ku samari ku ba da haƙoƙin shugabanninku musamman malamai irin wa'azozin da suke maku ku ji ku yi biyayya domin suna umurtanku ne da abin da shari'a take so abin da zai kai ku aljanna ‘yan uwa wallahi babu rayuwa a nan duniya rayuwa tana lahira wani fa ya yi shekara dubu goma a kabari yana jiran kiyama wani ya yi dubu ɗari a kiyama a cikin kabari yana saboda ‘yar shekara sittin ko saba'in sai ka ɓata rayuwar shekara dubu ɗari ai wannan babu hankali masu ta wasu tafsiri suka ce hikiman Allah kenan da ya faɗi a suratul mulk ya ce Allah zai halakal mauta sannan sai ya ce me wal hayata me yasa ya gabatar da mutuwa saboda anan ake mutuwa rayuwa a can ake yi ya ku samari wallahi nan babu rayuwa wanda ya mutu yau shekara dubu ɗari yana nan a ƙasa wallahi sai an yi kiyama karka yadda ka ɓata shekaru dubu ɗari da ke jiranka saboda 'yar shekara sittin da yanzu ka same ta yi tattalin wancan rayuwa can rayuwa take nan mutuwa take in ji Allah idan malaman nan suka umurce ku da abin da ya saba ma dokan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku ji kar kuma ku bi domin qur'ani ya ce ka tunatar ita tunatarwa tana amfanin muminai ne shin ya ku samari ba ku cikin muminai wata aya ma tana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da qur'ani da wa'azi da alqur'ani da sunnan manzon Allah zukatan mu'mine suke natsuwa shikenan ka cire kanka cikin mu'minai tun a nan duniya an ce maka ba kyau ba kyau ba kyau ka bari ba daidai bane ba shine mafita ba ba shine mafita ba an kuma gaya maka mafitan kai ka gyara ni in gyara wancan ya gyara alƙawalin Allah ne zai ba mu shugabanni na ƙwarai ka je ka ƙona dukiyar wani ka sato ka kai gidanku shine mafita in ya ƙare kuma gobe kiyama ya za ka yi da mai ita don wanda kake faɗa a kan shi bai san ma kana yi ba ya ku samari wallahi malamai sun muku nasiha da ku riƙe littafin Allah ku riƙe sunnan manzon Allah domin su za su farkar da ku su za su motsa ku ku koma zuwa ga Allah ku dogara da shi amma in kun kasance kurane bebaye daga kiraye-kirayen da malamai suke maku kun yarda dai sai kun yi wannan shegantakar sai kun wannan ƙone-ƙonen to ya zo a cikin littafin ɗabarani littafinsu da ake ce masa alkabir hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda albani ya inganta wannan hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lallai Allah da mala'ikunsa ka ji wannan baiwa da Allah yi wa malamai lallai Allah da mala'ikunsa kai haddace ruruwa da take cikin raminta kai hadda kifi da ke cikin kogi Allah sai annabi ya ce wallahi suna addu'a ga malami ne koyar da alkhairi ga mutane suna mushi addu'a to in baka ji maganar malami ba wa ya cutu dan uwa saurayi Allah yana masa addu'a da alkhairi mala'iku suna wa malamai addu'a da alkhairi kifaye a cikin ruwa suna wa malamai addu'a da alkhairi tururuwa tana ma malamai addu'a da alkhairi in sun gaya maka ga hanya ga hanyar tsira ga hanyar tsira baka bi ba ka cucuwa ka cuci kanka ne dan uwa ya kusa mai wata wasu maganganu da kuke yi kan malamai ba zai amfana da ku komi ba su kaji matsayinsu a wajen Allah Allah addu'a yake masu mala'iku addu'a suke masu hatta ƙwari hatta kifaye suna musu addu'a don kai ka zage su ko ka ƙi biyayya gare su me ya cutar da su. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a wani hadisi na Sa'idul Khudri ya ce wasu jama'a za su zo neman ilimi a wurinku in kun gan su ku ce maraba da wanda Allah da manzon shi suka yi wasiya da a zo wurinsu a yi fatawa. wannan duk falala ce duk baiwa ce ta biyayya ga malamai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bambancin malami akan mai bautan Allah yace kaman bambanci na ne da wanda ke can na ƙasa da ku darajar malami bambancin malami da kai da kake jin maganar malami to kaman manzon Allah ne da wanda yake shine the last the last ɗan aljanna a dana ku ne ce don haka ya ku samari ku dawo zuwa ga hanyar Allah mu rike littafin Allah mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji wa'azin malaman nan ku bi shugabanninku domin su suke sanar da ku addini na duniya kuma shugabannin nan naku su suke jawo muku alkhairai abin da ya saba ma shari'a ko abin da zai cutar a ƙasa duk wani hannu na sharri su suke kawar muku da shi da malaman nan ne fa ake taushe duk wata mummunan zuciya da wa'azojinsu da wa'azojin malaman nan ne ake tsare dukiyoyi da wa'azojin malaman nan ake tsare mutuncin mutane abdullahi dan abbas Allah shi ƙara masa yarda ya ce manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya ga wani abu daga shugaban shi wanda yake kinsa wallahi dukkan mu muna kin abin da gwamnati take yi musamman sa hannun nan akan LGBTQ din wallahi muna ki ba kuma sai mun gaya muku ba wallahi mu da gwamnatin mun gaya mata ba mu yarda ba kuma ba mu so amma haramun ne kai ma shugaba nasiha kowa abi ka yi mushi a gaban jama'a ko ka fito ka faɗi shi yasa kukan ji shiru to zartarwa ne inji imamu shafi amma duk wajibin da malamai ya kamata su bada wallahi suna bayarwa Allah ya musu sakayya da alkhairi Allah ya musu sakayya da gidan aljanna duk wanda ya ga wani abin ki daga shugaba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyasbir yayi hakuri me yasa manzon Allah yace yayi hakuri zai dawoma ne domin wanda ya bar shugabanci manzon Allah yace daidai da kwata ka ce ni ba ni ba gwamnatin ko ba ni ba abin da malamai suke faɗi idan ya mutu a wannan hali manzon Allah ya ce ya yi mutuwar jahiliya Allah shi kare mu daga mutuwar jahiliya ya ku samari ku nesanta kawunanku daga waɗannan zanga-zanga da waɗannan shirye da buge-buge wai da sunan neman 'yanci domin wannan fita ne daga abin da malamai suke kiranku a kansa na wa'azoza da suke maku kuma ba ita ce hanya ta maslaha ba malamai kuna ganin musulunci addini da ya ɗauko bayanin shi tun daga sayidina adam har ya zuwa kiyama labarin aljanna qur'ani ya zo da shi labarin wuta a qur'ani ya zo da shi ba fa yau aka fara irin wannan zanga-zanga ba in ba ku sani ba ku sani ita wannan zanga-zanga inda ka san giya ne wanda Allah ya ce suna tambayanka game da shan giya tun da shan giya ta zama wajibi akan larabawa lokacin da manzo Allah Allah ya aiko shi kaman kai ne bahaushe da farau-farau ko da tuwo a ce ka bar cin su haramun ne suna tambayanka game da giya sai Allah ya ce musu akwai dan amfani kaɗan amma cutan ta fi yawa eh su gwamnatin zamani musamman na demokuraɗiyya tunda ba islamiyya ba ne lallai ba su san harshen talaka na cikin wani hali ba sai ta wannan hanyar kaga da ɗan amfani ke da ɗan kaɗan ko amma menene sa? sace dukiyar mutane ƙona kasuwanni ƙona kayan gwamnati ashe wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima in ka gwama in ka je cikin muqaratul ulum wato ka gwama ka ga ya amfanin shi ya rashin amfanin shi sai ka samu amfanin shi bai wuce kashi biyu bisa ɗari ba rashin amfanin shi kashi tamanin da takwas ne bisa ɗari kamar da giya ya ku samari ba fa aka fara wannan zanga-zanga ba wallahi tun zamanin umar aka fara zanga-zanga tun zamanin umar bin khattab yawa tun zamanin umar aka fara zanga-zanga ba lokaci balle mu ga amma mun zo muku da wata kissa ta usman ‘yan zanga-zangan Usman fa su suka kashe sayidina Usman, Allah shi ƙara masa yarda, da suka zagaye gidansa ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake ce mushi Ushtro, ya ɗaga hannu ya leƙo ta garunsa, ya ce me kuke so, Ushtur ya ce ko dai ka miƙa mana mulkinmu ka ce mu je mu zaɓi wanda muke so, ko kuma mu kashe ka. abin da ya kawo mu ke kaga dan zanga-zanga ba mumini bane Usman ta yana jawo hankalinsu ya ce ku tuna wai ba ku san wanda manzon Allah yana kan dutsen Uhudu wata ruwaya ta ce dutsen Hira dutsen na rawa da su manzon Allah annabi ya ce ma dutsen tabbata tsaya kai dutse rasulullahi ne a kanka da abokin shi abubakar da umar da wani shahidi yana so ya gaya musu ne matsayin shi a wajen Allah da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun da wanda suka zo kashe shi nan musulmi ne ɗan tawaye ne amma ina ina daren da za a kashe shi da suka ƙara a tentin usman bin affan ya ce cikin daren sai ne mafarkin manzon Allah da abubakar da umar suna ce mani don zan tashi da azumi a gobe suna ce mani kai usman zo ka sha ruwa a wurinmu radiyallahu an to malam din ka cutar da malami Allah ya so shi sai ne din ka zagi malami Allah ya ji da shi sai ne suna ce mishi zo ka sha ruwa a wurinmu ya usman da kodare suka zagaye gidansa Muhammad bin Siran ya ce da suka zagaye gidansa suka fada mushi Usman ya ce wa matan shi ta zo mushi da Alƙur'ani ya buɗe Alƙur'ani yana karantawa wani shaiɗani shi ya alkawarin masu ya mari usman ne ko a gawa ya je kai masa duka matansa sai ta tare da ya kai masa tara sai usman ya ce allah ya yanke hannunka ya yanke kafanka kuma ya jefa ka auta muhammad bin siran ya ce wata rana ina cikin ɗawaki a bayana sai na ji wani mutum yana cewa Allahumma gafirni wa ma azunnu an tadfirani ya Allah ka gafarta mini amma Allah fa ina zata ba za ka gafarta min ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai ku ji an tawaye Muhammad bin Sirin sai ce sai ne matsa kusa da shi na tambaye ka kai bawan Allah me yasa kake faɗin wannan magana sai ya kalli Muhammad bin Siran sai ya ce, Ni ne wanda na kai na mari Usman da ne alkawarin sai na mare shi kuma na mare shi bayan ya mutu mutane an sa shi a likafani suna zuwa suna mushi addu'a wannan ya shiga ya addu'a kafin a fito a yi sallah ni da na shiga sai da na sada datun da na yi alkawarin sai na mare shi malam da ne ne shugaba ya maka tun da annabi ya ce kai haƙuri kai haƙuri mana Allah bai ci ka san yadda zai rama maka ba ya ce sai da na ɗaga likafanin na mari shi cika alkawari Muhammad bin Siran ya ce sai na ga hannun ta bushe kamar kal'ud hannun da ya marin ta bushe ta zama kamar katako ya ce wata rana kuma ina cikin wata tawada ina rakiyar mutane zuwa sham sai na ji wani mutum yana cewa wayo Allah wuta wayo Allah wuta wayo Allah wuta da na matsa kusa da shi sai na ga hannuwansa yankakku guda biyu ƙafafuwansa tun daga ƙunguru su ma a yance idanunsa guda biyu a makance ya kife a ƙasa amma yana wayo Allah wuta sai na tambaye shi na ce bawan Allah wani habu ne kai haka Allah ya mai shi kaka sai ya ce inni kuntu mimman da hala ala usman dara ni ina cikin yan tawayen da muka haura gidan usman muka kashe shi lokacin da na kusa da shi matan shi ta taso na buge hannunta sai Usman ya ce Allah ka yanke hannun shi Allah ka yanke kafan shi Allah ka mai da shi makaho ya Allah ka shigar da shi wuta ya ce daga nan tsoro sai ya kama ni sai ne waje na gudu to ina ganin duk addu'an da Usman ya nuna ba abin da ya rage saura abu ɗaya wuta to ‘yan tawaye kun ji sakamakon wanda ba su jin wa'azozin malamai su da kansu ‘yan tawaya suka ce lokacin da muka kashe Usman muka buɗe wani akwatinsa sai muka samu wata jakan shi da muka buɗe jakan sai muka ga wata takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim Usman bin Affan ya shahadu an la ilaha illallah la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna allaha يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد sai suka ga wasiyan Usman ya faɗi wa'annan kalmomi wani malami saboda lokaci wani malami Allah ya saka masa da alkhairi ya ce ni na ga duk wanda suka yi tawayen nan suka kashe Usman wallahi dukkansu sai ba wanda ya mutu lafiya in ji malam yazid bin abi habib ya ce dukkansu sai da suka zama mahaukata ya Allah ka tsare mu daga bin son zuciyarmu Allah ka tsare mu daga dukkan fitina don haka ya ku samari muna kiran ku da sauti na alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zanga-zanga a musulunci duk yadda kuke ganin amfaninta mu dai a musulunci ba ta da kyau tunda ko Allah ya ce muka gaya muku Allah ne ya ce ba ta da kyau ku batta ku bi maganar manzon Allah ku yi haƙuri da halin da muke ciki wallahi duk halin da kuke ciki muna ciki duk abin da ya taɓa ku ya taɓa mu amma mu dawo ga Allah kai ka gyara laifukanka ni in gyara na wancan ya gyara nashi wannan ya gyara nashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yanda kuke haka ake ba ku shugabanni in mun gyaru wallahi Allah zai ba mu shugabanni na kwarai ya Allah ka gyara shugabanninmu ku kuma shugabanni ku ji tsoron Allah sayyidina Umar bin Khattab yana halifa ya saba yana cin gurasansa da farfesu ne da aka yunwa a Madina sai ya koma yana dangwala gurasansa da ruwa ciwo ya kama shi ya lalace ya kare likitoci suka ce ka dawo ka rika cin gurasanka yadda da kake ci kalman da Umar ya faɗi wanda ya shafi shugabanninmu a yanzu Allah ya tsare mana su sai ya ce tir da shugaban da yake jin daɗi lokacin da talakawansa ke jin wahala don haka ya shugabanni ku ji tausayinmu wallahi ba ma ci wallahi ba mu samun ci sau uku wa mu samu sau ɗaya wani sai ya kwana uku ma wallahi bai ci ba sai dai yame yame wani sai ya sati ɗaya wani sai ya sati biyu wallahi ba naira ɗari a jihunsa ga yara ga nauyin da ke kansa kuka kuna ta tara kuɗaɗen mu kuna waje da su ku ji tsoron Allah duk da manzon Allah ya ce mu yi haƙuri domin ya sanar da mu wani hadisi mai ban sha'awa ga talaka mai kuma ban haushi ga shugabanni ya ce duk kowane shugaba ran tashin alkiyama zai zo ɗaure ne da ƙunƙumi daure da sarƙa na wuta adalcin shi ne zai kwance shi to kai ne zanga-zanga ka kosa ne ka kosa ne ka ɗaukan ma kanka fansa tunda annabi ya ce fal yasbir ba ka yin haƙurin kai ma ƙasar addu'a kai ma shugabannin addu'a Allah ya gyara su Allah ya daidaita su Allah ya sanya su akan hanya ya Allah muna roƙonka ka daidaita shugabannin ya Allah ka sanya su akan hanya ya Allah ka cire musu zalunci ya Allah ka ba su ikon yin adalci ya Allah mu kuma ka ba mu ikon biyayya gare su namu laifukan da muke maka ya Allah dare da rana ka sani Allah ka gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙon ya Allah ka gafarta musu bukatocinmu musamman na wannan tsanani da muke ciki da kidnafi Allah ka kawar mana da shi ya Allah ka saukar mana da allazi ata'amahum min ju'in wa amanahum min Allah ka ciyar da mu ya Allah Allah ka share da mu ya Allah Allah ka sauƙaƙa abincin mu ya Allah Allah ka sauƙaƙa abin shan mu ya Allah Allah ka sauƙaƙa suturar mu ya Allah Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira ya Allah matayen mu Allah shi musu albarka masu ciki a cikin su Allah ya sauke su lafiya samarin mu Allah ya shirye mana da su Allah ya ba su abin yi Allah ya ba su mata na kwarai mataye na kwarai ‘yan matanmu da suke gabanmu ba mazaje Allah ka azurta su da mazaje na kwarai, Allah ka ba mu haƙuri da cin wannan jarabawa, Allah kai ka ce mana inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana sauƙi, Allah ka kawo mana sauƙin, Allah ka kawo mana sauƙin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.